صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وكل الجلال العظيم سبحان ربك وعزوم سلام وسلم الحمد لله رب العالمين سلام cigaba da karatu muna da tuna mu manyan manyan bakin mu da suka samu halarta wannan wuri bisa shugabancin mai martaba sarkin zazzau wanda waziri ya Allah kara ma sarki lafiya Allah kara mana zaman lafiya manya-manyan baki kamar su kadi kamar su limamin barewa kamar su dan baran na zazo da dukkan manyan malamai da wanda suka zo mana da kaduna su ma'ajinin fitiyanin islam da biyar wani fitiyanin islam da shugabannin fitiyanin na ikara da dukkan wanda ya zo kullum bismihi wa ainihi muna masu barka da zuwa muna masu fatan alkhairi muna fatan yadda muka ga wannan rana lafiya Allah ya sa muka karshen azumi lafiya sa kuma aikin mu karfafe ne na alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka karanta tun daga farko muka dace Allah ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأسارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لكم من الله من واق الله سبحانه وتعالى أنا تم قنا كافرين آيوين سكوتي da abubuwan da mutum ya aikata mummuna wanda ya fito sarari da wanda ya koye a cikin zuciyarsa har Allah yana cewa ya alamu kha'inatal a'uli ayinu ma tufi sudur Allah subhanahu wataala yana gaya musu karshe dai halakar da su za a yi kuma in suna musu ne sai ce auna mai siru shin ba su yi tafiya fil alli a cikin ƙasa ba ai su mutanen makka da ake saukar da alƙur'anin nan a gurin su mutane ne masu tafiya sukan je sham su je yaman dan badaushi akan hanya inda suke tafiya akwai alkarin ludu da aka halakar akwai mutanen salihu da aka halakar akan hanya akwai samudawa da aka halakar Allah ya ce to in suna musu ba su yi tafiya cikin ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim yaya karshen waɗanda suka zamo gare su irin su masu kafir masu karyata annabawa masu kafircewa yaya zamo kanuhum ashadda minhum sun fi su karfi sun fi su tsananin karfi kamar samudawa manya manyan mutane ne masu bambare dutse su yi gida a wurin Allah ce sun fi mutanen makka masu ƙananan jiki karfi kuwatan karfi wa asaran bil alli sun fi su gurabu a cikin bayan ƙasa min masani'a wa qusura duniya in ta ginu za a ga an yi masana'anta da manyan manyan gidaje da manyan manyan wurare ne na kasuwanci Allah ce waɗancan Allah ya halakar da su sun fi su ƙarfin gidaje da katangu duka me ya faru a ƙarshe fa ma zafafon mawaku Allah ya halakar da su bi zunubihim da zunubansu wa ma kana lakum min Allah min waqin wani mai karewa daga azaban Allah bai zamo lahum gare su ba ma'ana Allah yana gaya masu daga ran da ya zo da azaban sa ba wani mai karewa dukiya mai karewa mulki bai karewa komai bai karewa ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات wancanan ka abin da ya faru gare su har suka kai ga haka kana tatihim rusuluhum manzannin su sun kasance suna zuwa masu bil bayyinati bil mu'jizati zahirati mu'jizozi zahirai mu'jiza daban-daban da aka kawo kamar annabi Musa alaihi salam sai da aka bashi abubuwa ɗaya guda tara kamar annabi Ibrahim duka Allah ya ce duk annabawan nan sun zo da mujizozi amma duk da haka fa kabaru suka kafirce fa akhadhahum Allah Allah ya kama su innahu shi Allah qawiyin karfa ne shadidul iqabi mai tsananin hukuma wala qad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kadhab فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيكو النبي موسى دا آيو يمو وسلطان دا حجة مبين بيان برهان بين الظاهر إلى فرعون زواج فرعون وهامان دا هامان دا قارون أنا جاء مسؤولين حجوجين دا أكبا النبي موسى عليه السلام an kawo ya kawo kwaɗi a cikin mutanensa duk abin da za su ci su mutanen an fir'auna sai kwado ya cika wannan bai yi ba suka ce musa ka roƙa mana allah in ya yaye za mu bi ka in ya yaye sai su koma aka sa masu kwarkwata ko ina suka kawo ƙara jini tufa ruwa ya gama ko ina cikin su allah ya ce to faƙalu abinda suka ce da ƙarshe huwa shi annabi musa sahirun dan dabo ne kazzab makareci falamma ja'ahum bil haqqi yayin da yazo musu da gaskiya min indina daga gare mu qalu suka ce uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kakkashi ƴaƴan waɗanda suka ba da gaskiya tare da shi istaqu nisa'an ku bar matansu wa ma kaidul kafirin illa fi dalal kaidin kafirai bai zamo a sai a cikin bata wa qala fir'aun fir'aun sai yana ce mutanensa zaruni aqtul musa banni in kashe annabi Musa mana shi ya san ba zai iya kashe annabi Musa alaihi salam ba saboda macijin da annabi Musa yake jefawa gare shi ya ga kamar zai kashe shi ya dinga kara wasu ya dinga ce mutane ku bari dai in kashe Musa kowa ya huta to kaga yana dabara ya samu mutanensa wani wahayi su kuma sai su ce karka kashe shi domin idan bai shagaltu da annabi Musa ba zalincin zai koma kansu sai suka samu sauki zuwan musan alaihi salam idan zai ce zan kashe mutane a ranka da karka kashe shi karka kashe shi dan sharrin sai koma damuwansa da annabi Musa ya ishe shi to shine suka ce sai ce zaruni aktar Musa sai ce kai ku bari wali rabbahu ya kira ubangijinsa mana liyamna abu minni dan ya hana shi gare ni inni akhafu an yubaddila dinakum wai na ce ni ina tsoron kare Musa ya muku addinin ku min ibadatukum iyaya bautan da kuke mini yazo ya kawo muku sabon abu fatattabi'unahu ku bin shi wa an yazhara fil ardi fasad sannan kuma tsoro na na biyu ya bayyanar da barna a cikin ƙasa min qatli na kisa wa gairihi da wani sa wa fi qira'atin aw wato wa an yuzhira na aw yuzhira wa fi ukhra bi fatil ya'i ko aw yazhara wato ya bayyana ba shi ya bayyanar ba kenan wal ha'u dan biddal wa qala musa وقال موسى إني قلت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن, وإن يك كاذبا فعليه كذبوه وإن يك صادقا يسلكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال موسى لقومه النبي موسى يفدى من متاننسا وقد سمع ذلك يا جاء بند فرعون yake cewa a bar shi ya kashe shi don kare Musa ya addini ko ya kawo barna sai annabi Musa ya ce inni ussu bi rabbi ai na riga na nemi tsari da ubangiji na wa rabbikum daga da ubangijinku min kulli mutakabbirin dukkan mai girman kai irin fir'auna la yumin wanda baya ba da gaskiya bi yawmin hisab da ranar hisabi wa qala rajulun sai wani mutum ya faɗa muminun mumini min ali fir'auna wa huwa an ce ibnu ammihi shine dan amminsa abin da yake cewa yaktumu imanahu yana da imani amma yana boyewa yana ce ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu kwa kashe mutum don kawai ya ce ubangiji na allah sannan wa qad ja'akum bil bayyinati ya zo muku da mu'jizozi mabayyaniya min rabakun daga ubangijinku to ku kyale shi mana wa in yaku kaziban in makaryaci ne fa alaihi kazibuhu cutar ƙaryarsa zai koma kansa wa in yaku zalika in ko mai gaskiya ne yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum sashin abin da yake maku alkawari na azaba zai zo muku da gaggawa zai same ku inna Allah Allah la yahdi bai shirye da man huwa musrifun mushriki kazzabu makarici shi rajulan din nan an yaqula rabbi Allah an ce dan aminsa ne shi yake ce mu'min ali fir'aun shine lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta haife shi shi kafinta ne yana kera akwati ta je ta ce za ta sayi akwati ya ce me zaki da shi ta ce kai dai a shiru dai zan sayi akwati daga karshe dai ta ce bari in gaya maka sirrin sirrin wannan akwatin wani ɗa ne nake so in je in sa shi in je in ɓoye shi saboda ana kashe mana yaya to shine ya je gidan fir'auna zai faɗa kenan Allah ya kame bakin shi ya zo ya kasa magana aka duke shi ya koma aka sake zo ya sake komawa ka ce kai mahaukaci ne to daga nan yayi imani to shine wannan muminin da yake cewa atatuluna rijina an yami an yaquna rabbi Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa siddiqai a duniya guda uku ne habibun najjar wanda yake muminin ali yasin wa jami'in kasal madinatu ne sai kali ya qamit tabiul mursalin sannan kuma muminin ali fir'auna shine wannan na ukun su sai na abubakar shine siddiqi har ma sahabbai sun tambayi amrul asi menene mafi tsananin abin da ya gamu da shi daga mutanensa sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi tsananin abin da na gamu da shi ranan da uqbatum abi muayyidin yazo annabi yana sallah yayi sujada ya kama wuya riga annabi ya shaƙe shi shaƙa mai tsanani yana ƙaryata shi yana ce mashi ya zo da wani ibada ya jirkita kuma kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne ne haka to shi Abubakar ya zo yana cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah to kaga siddiqai wancan na Ali Yasin shi ma yace ataqtuluna an yaqula rajulan an taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah na'am يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قوم يا قوم تانينا شمو من آل فرعون إن يكي لكم الملك اليوم ظاهرين ملكنا غريكو أيوم zahiri na galibi na masu rinjaya filalli a cikin ƙasa ƙasan misira wa manyan suruna min ba'asillahi wa zai taimake mu daga azaban Allah in qataltum awliya in kun kabice mutanen Allah kaman annabi Musa in ja'ana idan azaban Allah ya zo mana la nasira lana ba mai taimakon mu qala fir'aun fir'aun yace wa ma urikum illa ma arani dai shawara na ba wani shawara sai abin da nake gani dai ayyama ushiru alaikum ban yi nuni gare ku ba illa ma ushuru bihi ila nafsi ni dai shawara na akai na dai a kashe Musa kawai wa huqatul Musa kuma a cikin abadin sa wa ma ahdikum bana shiryar da ku illa sabila rashad sai tabarkin shirya a tariƙar sa wato hanya mafi dacewa dai a kashe annabi Musa wa qala alladhi amana wannan ne ba da gaskiya yace ya qaumi ya ku mutane inni akhafu alaikum misla yawmil ahzab abin da nake ji muku tsoro misalin ranar gayya yau mai hizbin ba da hizbin mai sila da da ƙaumi nuhin misalin ɗabi'an mutanen nuhu wa adin da adawa wa samuda da samudawa wallazina da waɗanda suka zama min ba'dihim bayan su mislu badal min misli qablahu ay misli jazai misalin sakayyan adawa min man min kubri qabla man kafara wanda ya kafirce qablan gabanin su min ta'zimin fi dunya wa ma Allahu yuridu zulman Allah baya nufin zalunci lil ibadi ga bayi
wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawma tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yuqlil Allah fama lahu min had
ويا قومنا وما الله ألا بين ويا قوم يا قوم متاني إني أخاف عليكم إني إنا جيمك صور يوم التنات رانا شيلا بخصف الياء وإثباتها أي يوم القيامة يقصر فيه نداء أصحاب الجنة أن الجنة ذاسي تكرا أصحاب النار يموتا وبالعكس هكذا أكسي يموت ذاسي تكرا أن الجنة والنداء كرا كما سعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك an ce za a faɗa a ranar kiyama cewa wani ya samu sa'ida wanda ba zai tsiya ba har abada amma man wuce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za kuma a shelance cewa wani ya zama matsiyaci tsiyen da baya samun sa'ada bayan ta har abada za kuma a kira lokacin da za a yanka mutuwa don ita mutuwan in ta gama kashe kowa ita ma za a kashe ta to za a kira a ce ya ahlal jannati خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت يا ين الجنة تموتوا دي باتا كن دوما با متوا يا ين متا دوما با متوا كما زي كرا مؤمني زي شيلي ها أمو كتابيا قال لتابينا كن قال لتابينا ينا فلن تيجي kama a ce mutum ya je zaben wani abu ya ci sai zai ce ku kallinawa kullun kallinawa kamili kuma zai ce ya laita ni lam uta kitabiya sashin azzalimai na ce wailun wailun asubut to shine yace yawmat tanadi ranan da za a yi kira a shelance yawmat walluna ranan da kuke juyawa mudbirina kuna mai ba masu ba da baya an mawqifil hisab ga matsayin hisabi ilan nari ga wuta ma lakum min Allah min asim wani mai kiyaye ku daga azaban Allah ba shi a wannan rana wa man yulillahu wanda duk Allah ya shirye da shi fa ma wanda Allah ya batar da shi ba ma lahu min had ba mai shiryawa gare shi ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
shari yau ne shi mumina ali fir'auna yake cewa walaqad ja'akum yusufu ku tuna yusuf ya zo maku min qablu can gaba gabanin musa an ce shine yusuf ibn yaquba fi fi qaulin a cikin wani magana amira ila zamanin musa ya rayu zuwa zamanin musa au ko ko yusuf ibn ibrahim ibn yusuf akwai wani yusufin kuma ba wancan ba wanda ya wuce na suratu yusuf shi wannan yusuf din an ce zaliha da annabi mu yusuf ya aura shikenan sai ta haifa masa ɗa ana ce mashi ibrahim ibrahim sai ya haifi afrasim wato da lugan abraniyawa ibrahim shine afrasim to ibrahim wannan shi ya haifi yusuf kuma ashe wannan yusuf jikan wancan yusuf din ne to shine a yake ce musu walaqad ja'akum yusuf min qabl dan tsakanin annabi musa alayhi salamu da annabi yusuf shekara 400 ne kaga ba a ba wancan yusufun ne ba kenan wanda tsakanin su shekara ɗari hudu tun da ba su riske shi ba to anan ne masu tafsiri suna cewa ko dai wancan yusufun ne ko ko yusufu dan ibrahima dan yusufu dan yakuba a wani zance shi ma annabi ne ya zo masu bil bayyinati da mu'jizozi a zahirati bayyanannu fa ma ziltum ba ku gushe ba fi shakkin a cikin shakka mimma ja'akum bihi daga abin da ya zo muku da shi hatta idan halaka har lokacin da ya halaka kultun kuka faɗa min ghairi burhanin ba kuna tare da wani dalili ba abin da kuke cewa lan yab'asa Allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai sake aiko wani manzo bayansa ba ai balanta zalu kafiri na biyu ba kun gushe ba kuna masu mutunce mai yusuf ghairihi kazalika haka nan mislu idzalikum misalin batarwanku idan Allah Allah yake batar da man huwa musrifun wanda ya zama mushriki murtabun shakun mai kokanto fi ma shaidat bihi albayyinat abinda hujjoji suka bayyana da shi
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرا جبير وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كاد فرعون إلا في تباب الذين يجادلون في آيات الله وأن سكي جاية أتكن آيوين ألا معجزاته مبتدأ بغير سلطان باتارون دليلي با a ta hun da ya zo masu kaburan makatan fushi ya yi girma jidaluhum khabarin mutadai inda Allah wajen Allah wa inda allazina amanu ga kuma waɗanda suka ba da gaskiya su ma fushin su yayi yayi tsanani kazalika ay misal zalikum misalin batarwanku yatba'u Allah Allah yake daurewa bidalali da bata ala ala kulli qalbi mutakabbirin bisa zuciyar dukkan mai girman kai jabbarin mai tsauri bitanwini kalbin kalbin ودونه على كل قلبي با تنويني ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه ashe abin daga zuciya ne in zuciya ya fadi ya huru sai kuma mutum ya huru kuma tun sai huru yana girman kai wa bil akasi wa kullun ala qira'ataini ko ala qalbin ko ala qalbi li umumi dhalali saboda umumin bata ne jami'al qalbi la li umumi alqulubi ba kowane zuciya ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zuciya din nan shine kai shine komai inna fil jasadi mudghatan idza salwa salwa al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wajhi al qalb idan zuciya ya baci duk jiki talakawa ne sai su bi shi idan zuciya ya yi kyau shikenan jikin sai su bi shi in ka ji an ce mutumin banza ne zuciyarsa ne ta zama ta banza idan ta zama mutumin kirki zuciyar ne ya zama mutumin kirki saboda haka kowa ya kokari ya gyara zuciyarsa da abin da yake wanke zikiri zuciya wato zuciya ba ta samun natsuwa sai ta samu zikiri Allah ya ce allazina yazkuruna wa tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tatma'innul qulub shine kadai zai iya goge zuciya wa qala sai fir'aun ya ce ya wa qala fir'aun ya hama namli lisanan to a wautansa da haukansa wai shi yana daukan Allah yana bene ne ko yana can wani wuri ne nan kusa kusa ya hama abin da za a yi dai yanzu tunda Musa nan ya ishe mu ya ishe mu cewa yana da wani Allah ba ni ba to abin da za a yi a gina mani wani babban gini madaukaki la'alli ablu wasbaba samawati ko watakila idan an gina mini wannan zan kai hanyoyin sama in je in samu Allah nan nashi zurqo hanyoyin ta almusilati ilayha mai sadarwa zuwa gare ta wa attalihu bil raf'i adfan ala ablugu wa bin nasbi huwa attali a jawaban libni in tinkaye ila ilahi Musa in je wajen ubangijin Musa nan wa inni la azunnuhu ni ina zaton Musa ma kaziban makaryaci ne ya za a ce fi anna lahu ilahan gari ni dinnan Allah ya ce yana da wani ubangiji wa ni ba to bari ma dai in haube nan zan je ne in kaso ubangijin nasa to wannan wuta ai bai wuce haka ba karewan hauka bai wuce haka ba da wanda yake kasa a munasaban sama da wanda ya hau bene hawa talatin ya ga saman ya canza kai kana kasa yanzu yadda ka dubi sama sai wannan ya gina bene hawa talatin ya hau can ƙarshe hawa talatin saman zai canza da kamar yadda kasan yake to banda wawanci ya zai ce wai zai je ya je in kayo Allah ya je ya kashe shi to wannan ainihin wauta kenan wa kazalika Allah ya ce haka nan zuyina li fir'auna aka kawata ma fir'auna su wa amalihi mummunan aikinsa wa sadda ya tsare mutane an sabili gabarin tafarkin Allah طريق الهدى بفتح الصاد كوكو صد ولمها أكا تري شأن السبيل وما كيد فرعون كيد فرعون بيزموبا إلا في تباب سيتشكن خسارة
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أحدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الآية الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرير من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب وقال الذي امن وان يبار غسكيا yace shi dai mu'min ali fir'aunan nan shine da yake jayayya da su ya qaumi ya ku mutane na ittabi'uni ku bini bi isbati al-ya'i wa hasbiha ittabi'uni ko ittabi'uni idan kun bi ni ahadikum zan shiryar da ku sabila rashad ta farkin shiriya ta kaddama ya qaumi ya ku mutane innama hadhihi alhayatud dunya iyaka wannan rayuwa na duniya mata'un tamattu'un jin daɗi ne yanzu ne zai gushe Allah subhanahu wataala ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takathurun bil amwali wal awlad amma mafalki ne yana jawo hankalin fir'auna ya bar ganin ya dade a cikin mulki Allah ya bashi lafiya ya bashi kudi ya bashi mulki ko ina yace wannan rayuwar duniya fa jin dadi ne kadan zai gushe wa innal akhirata gidan lahira hiya darul qarar shine gidan dawwama man amila sayyatan wanda duk ya aikata mummunan aiki fala yujza illa misla ba za a saka mashi ba sai dai kamanta wannan babban ni'ima kenan da falalan Allah kai aiki mummuna a saka maka da mummuna guda ɗaya amma in kai aiki na alkhairi a saka maka da goma wannan yana daga cikin rahaman Allah subhanahu wata'ala kasancewa Allah baya son ya azabtar da bayansu sai dai in sun matsa amma wa man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin namiji yake aukunsa ko mace wa huwa mu'minun yana mu'mini fa ulaika wadancanan ka yudkhaluna aljannata za a shigar da su aljanna bi dhammi al-ya'i wa fathi al-kha'i ko ko yadkhuluna al-jannata akasi kenan za su shiga aljanna Allah ya sa mu cikin su yurzaquna ana azurta su fiha a cikin aljanna bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba rizqan wasiyan arziki mai yalwa bila tabi'atin ba tare da bibiya ba Allah ya sa mu cikin masu arziki bi gairi hisabin alhamdulillahi rabbil alamin mun zo inda insha Allah bana za mu ajiye karatunmu na wannan shekara Allah ya kai mu da baɗi lafiya kuma Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya abubuwan da muka yi a cikin wannan wata na ramalana daga farko har ƙarshe na ibadoji Allah shi karba na sadakoki Allah ya karba na addu'o'i Allah ya karba albarkan wannan wata albarkan raya dare da aka yi albarkan ciyarwa da shayarwa da aka yi Allah muna roƙonka don alfarmin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu musamman zaman lafiya a wannan jiha tamu a wannan gari namu duk abin da yake fitina ne Allah karka kawo mana shi Allah in yana ciki Allah ka yaya mana shi Allah ya kawo mana zaman lafiya na dindindin Allah ya kawo haɗin kan musulmi wanda za su tabbata a ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba abin da yake kawo mana bala'i illa wa waruwa Allah ce bala ta na za'o fa tamshalu kar ku yi jayayya ku watse wata samari hukum kanshin musulunci ya tafi wato karfin kenan wannan shi ya kawo musulunci zama ko ina yana shan wahala musulmi a ce dan dan ta'adda mai addinin zaman lafiya kuma ana kiran shi ta'adda wannan duka ba wani abin da mu ne muka jawo mu kanmu na rarrabuwa idan muka taru a ƙarƙashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah kowane mai fanin haka haka annabi ya bar mu musulmi ne mai sallah musulmi ne mai azumi musulmi ne mai haji musulmi ne wannan an taru akan kowa ya taru haka sauran kuma sabanin fahimta kowa ya rike nasa wala ta zuru waziratun wuzura ukura duk wani mai cewa kai naka ba daidai bane wa ya gaya mishi ni da nace nawa daidai ne wa ya gaya maka dukkan mu gaba ɗaya muna neman dacewa ne Allah ya bamu dacewa ya kamata musulmi su watsar da abubuwan da ya wuce da na ƙauyanci ne zamu ce ko na shirme cewa kai kana tura wani wuta wannan yana tura ka wuta to waye ga wutan waye ga aljanna cikin gaba ɗayan mu gaba ɗaya zamu je wajen Allah ne Allah kuma ya gaya mana da za a yi kowa zai zo da littafin sa ne a ce kira kitabaka ka bi bin suka liyo ma alaika hasiba man amila salihan fali nafsi wa man sa'a fa alaiha to kai kana cewa abin da nake ba kyau waye gaya maka in ma nayi ba kyau ina ruwanka littafi na za a sa mawa ba littafin ka ba kuma ya kamata al'umman kasar nan musamman matasa a kula yanzu ga shan yi tafsiri tun daga farkon wata a ko ina ana tafsiri duk inda ka bude rediyo Allah Allah Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce yawancin mu an hakura da shashanci an hakura da shirme har watan ya kare to ba haka Allah ya ce ba inda ka ji wa'azi ka yi aiki da shi idan ramalanan ya wuce ba an ce ka ajiye bane kuma a'a an ɗauke maka aikin nan da ka kama a ramalana na yawancin karatun alkur'ani na yawan zikiri na yawan salati na yawan nafila na yawan sadaka a ci gaba da yin shi shine gaskiyar magana da yawan mu idan aka ce gobe sallah shikenan samari kuma goben nan da alfasha za a fara karyawa wai an yi azumi an gama lafiya to ba haka addinin musulunci ke ba mutuwa dai ba ta sa rana ma kowa kowa bai san rananta ba kuma abin da kaje da shi lahira kayan kirki shi ake sawa wana kayan jabu kuma ka san gidansu saboda haka mu ji tsoron Allah malamai kuma a ci gaba da karantarwa bisa gaskiya bisa gaskiya su malamai suna da abin da za su taka da yawa don ana jin maganar su idan malami ya zame ba mutane ba shi kadai ya zame ba al'umma ne suka zame mun Allah ce ittaqu zallatal alimi fa inna zallatahu tukabtibuhu fin nar ku kiyaye zamewan malami don ba shi kadai zai tafi ba zamewansa zai kifar da shi a wuta saboda haka ya kamata malamai su ji tsoron Allah ba wani wanda zai zo har ina mamaki a ce wai lokacin azumi yayi na ramadana a ce wai sai an tara mu yan boko sun tara mu sun ce wai ku yi karatu da gaskiya kai da zaka ce a yi gaskiyan wai kuma dan boko ne wai zai kira malamai bana dai kar ai kaza kar ai kaza ka san an kauce an kauce inda ba a kauce ba ai shi ya kamata a gaya wa gaskiya zan haka muna gaya mu kan mukayya muna gaya mu kanmu abin da bai dace ba sai haka ya kamata mu koma karkashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah mai zikiri yayi ta zikirin sa kai da baka yi ba ruwanka mai istighfari ya ta istighfarin sa ya san yana da zulmi ne kai da kake ganin baka da zunubi ka je ka yi mai mai mai ailala ya ailalan sa shi kuma abin da yake yi je ta yin abin sa mana ina ruwanka wala tazuru waziratun wuzra ukhra wata rai ba ta daukan zunubin wata rai kowa zai je ranar kiyama da kayansa ne kayan nan naka in mai kyau ne wa man ya'mal miskala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal miskala dharratin sharran yarahu kun ga dai yadda musulunci yake a duniya ko ina yanzu faɗe-faɗe tashi hankali musulmi da musulmi to irin shi shi yake so ya faru a nan ƙasar namu wanda ba za mu gani ba in Allah ya da saboda muna da manyan mutane wanda suke al'addu'o'i kowane lokaci Allah ya samu dace Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya da gamawa lafiya yanzu za mu buƙaci mai girma waziri ya mutane ya isar da saƙon mai martaba da kuma abin da zai kara
gafara na to ta sha lagau na gau na alaji na gau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأزواجه وذريته أجمعين أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، ina ma malam godiya kwarai da gaske da wannan jihadi na karatu da aka yi ake yi a kowane lokaci musamman a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan kuma a maimakon mai martaba sarkin zazzau yana miƙa godiyarsa ga dukkan waɗanda suka halarci wannan karatu tun daga ran da aka fara har zuwa wannan rana ta yau da za a gaji Allah ya saka ma malam da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafa shi akan wannan al'amari da yake gudanarwa a kowane lokaci kuma alhamdulillah ba a nan wannan karatun ne kawai malam ke taimaka ma wannan ƙasa namu ba akwai musamman kwamiti na malamai alardin zazzau wanda ke malami yana ba da kyakkyawan gudunmuwa kwarai da gaske Allah ya musu sakayya wanda su ƙara karfafa musu gwiwa a kan wannan al'amari da ke bisa kai kuma muna godiya kamar yadda na ce ga dukkan waɗanda suka samu halartar wannan rufe karatu na yau da wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa Allah ya musu lafiya da alkhairi kuma Allah shi mai da kowa gidansa lafiya Allah shi mai mai ta mana Allah shi kai mu na lafiya Allah shi zaunar da mu lafiya shi zaunar da kasan mu lafiya mu kamar yadda malam ya ce a kowane lokaci dama mu mutu ba yakan jawo hankali musamman matasa wajen wani abu da ya shigo mana musamman wanda ke ba ba al'adar mu bane ba shi daga cikin tarbiyyar mu na shaye-shaye wanda yana bata mana tarbiyya kwarai da gaske kuma ga shi cikin azumi za a yi ta karatuttuka za ga ana halartar wuraren karatuttuka ana saurare ɗabi'un sun gyaru amma bayan karatun bayan sallah sai ga abubuwa sun koma baya an koma kamar yadda malam ya ce an sake koma gidan jiya to bisa gaskiya kamar yadda malam ya jawo hankalinmu ina fata musamman matasa za a yi amfani da wannan karatu ba wai cikin wannan wata ba har bayan wannan wata har Allah ya kai mu wani watan kuma na batun Allah ya kai Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya saka mu malam da alkhairi Allah shi maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma girma wazirin zuwa kenan to har yanzu ga shugaban karamar kuma zaria alhaji dawul balarabi
Uh, the chairman of the local government, the chairman of the local government.
muna muka gudanar lalasa yadda ya kawo mu wannan rana a da malam kirka tafsir na wannan shekara guda da kan hudu talatin da hudu kuma muna ne ga mu ga ubabu mai mata a sarkin zazzau bisa goyon baya da kokari da yake da yake bada a wannan tafsir Ah, kuma manyan malamanmu da suke nan wajen na zaria da kuma na kaduna da wurare daban-daban da suka zo muna fata allah mai da su lafiya Ah, rahama da gafara da yan da allah ke bada a cikin goman farko da nabi da uku muna fata allah ya sa mu da shi Ah, kuma allah shi karbi ibadan mu Ah, allah ya sa mu ga shekaru masu dama allah ya ba malam lafiya don ya ci gaba da ba da gudunmuwa na wannan kurarwa da yake a wannan wuri kuma kamar yadda aka jawo hankali muna fata yadda aka saurari karatu kuma ɗabi'o'i aka faɗakar da mu da abin da ya dace mu yi allah ya sa mu ɗaure a kai domin a sami natijan tsarin ba tare da kuma an koma gidan je ba allah ba malam lafiya allah ya ƙara mu sarki lafiya jama'a mu gabaki da allah ya ƙara mu lafiya allah ya sanya albarka a cikin wani abu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
shugaban karamar kuma zaria kenan to ana fata shi a shan marasa lafiya da ɗalibin zaria da mai da a jama'a ya kuri ya yi addu'a addu'a shi ya tara mu shi ne kuma mai muhimmanci wanda za mu yi ya kuri ya yi addu'a amma kamin mu yi addu'a za mu miƙa godiyar mu ga waɗanda suka cancanci mu gode musu kuma Allah ya gode musu musamman mai martaba sarkin zazzau Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara kare shi Allah ya kawo shi gaba wannan ƙasa ya gyara masa bayansa kuma ya biya dukkan bukatunsa mai martaba mai waziri Allah ya saka maka da alkhairi ciyaman Allah ya saka bar shi ma ustaz ne ka ciyaman Allah ya saka maka da alkhairi kadi Allah ya saka maka da alkhairi dan buran Allah ya saka maka da alkhairi akwai jinsan ba da shi ma Allah ya kara mashi Allah ya saka maka da alkhairi akwai mutunan limamin juma'a limamin barewa allah sa ka masa alheri akwai malam makari akwai malam tukur da kaduna akwai alhaji buhari akwai mutane ne da suka zo daga nesa kowanne da sunansa allah ya saka masa alheri muna kuma godiya musamman ga yan jaridu wanda suka ba mu haɗin kai gidan rediyon tarayya da na jiha da fm na zaria da mutanen libati da mutanen freedom ga su ma sun zo da kansu da mutanen nagarta duk gashi sun zo sun halarce mu kowanne Allah ya saka musu da alheri yan kwamiti sun yi matukan aiki a cikin wannan abubuwa sun tsaya ba dare ba rana Allah ya saka musu da alheri wanda duk ba mu kama sunansa ba Allah ya san shi Allah ya san irin gudun wanda ya yi Allah shi ne masa kyakkyawan sakayya kuma muna fatan Allah ya maimaita mana ya sake maimaita mana ya kawo zaman lafiya da ci gaba a wannan kasa yanzu da ba a yi hakuri za mu ba manyan malamai su yi addu'a kamar guda uku haka liman sirma
fatiha da ayatul kursi salatu mafi gaisuwa wani musulmi da dan musulmi da karba mana amin falalan salatu na musulmi da tsarkatun Allah ya gafarta mana amin ya gafarta wa iyayen amin iyayen da jami'an da shekarun da sauran musulmi amin masu lafiyar mu ya zuta ga wasu lafiya wanda suke lafiya da lafiya lafiya su zama lafiya da ka samu gama lafiya abin da bane karanta da mu ya sa ya mutane mu duda da lafiya da mutuwa su kan zauna kara musu lafiya da sa ga lafiya Allah ya ganta bayansa Allah ya taimake zuriyarsa Allah ya taimake sauran hakimansa sauran shugabannin mu da kuma hukumomi da yana gaishe ka taimake su da jagoranci barka da rasu Allah ya sa rayuwar mu ta amfane mu Allah ya sa rayuwar mu ta amfane mu Allah ya sa rayuwar mu ta amfane sauran musulmi al'umma mun zama sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انت نقول بك وانت بالاجابه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم ابائنا وامهاتنا واخواننا المسلمين الذين سبقونا بالايمان ولا تشرك بنا الا فقل ربك الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا امين اللهم بارك لنا وبارك في ابنائنا وجل حياتنا وإياك آمين طيبة مباركة آمين سبحان السلامة والعافية والنجاة والجلال يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح على يديهم ولا تنشر واهدهم إلى صراط المستقيم يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والاستيانه وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وإلى مسلمين والأخرى بالصالحين آمين آمين فاتحة الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كلا لا معبد يا رب صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يقرأ بهم ولكن في اسم الله أكبرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمنا وكذا الشاكرين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allah ya saka da alheri wannan liman barwake nan yi mana ruwa ya rabe Allah ya saka mai da alheri da Allah Allah ya kara wa mutum sarki lafiya Allah ya kara masa lafiya da alheri faru Allah ya kara wa mutum sarki lafiya da yawa dai Allah ya inganta mana gidansa Allah ya kara da wannan karfin hukuma lafiya ga gidi na gwamnatin cikin karfin hukuma duk Allah ya kara da mana wazirin lafiya inda ke musulunci a kidaya da rana. Amin. shahararre da masu shari'a irin ta addinin musulunci malamin ne tasiri Allah ya sa ka masa da kai wannan rokan daki wannan daki na ke ɗaukar Usmaniya wannan masallaci da muke da daular Usmaniya ne Allah ya gama jihar Kaduna lafiya da ba da su da jihar lafiya da Najeriya lafiya Allah ya kiyaye da yan madarfinsa Allah ya kiyaye kuma sojojinsa da yan madarfin sarki da hakimansa Allah ya sa da yi lafiya da kuma lafiya lafiya ya kara amanin lafiya Allah ya samu gaba da haka yadda a saka muku da alkhairi ya ga wani tafiya Allah a madadin shi wannan ma da dana mai tafi da hanyar ya ga yau ya ga da lafiya Ani, ani, ani, ani, ani, ani,
wa kula don Allah da ba